الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكني معدود في الجملة العباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العلم وبما ثبت به من أشمال سموش القلم إلا ما أوجدتني في دائرة عنايتك الذي إذا لقبت به لعبد كفية يا أول يا آخر يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا كافي يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bigire mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na daga cikin alkur'ani mai girma yau lahadi biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Aramma ya ja mana aya ta arba'in da biyar a cikin suratul bakara wanda ce mun fara karatu a kanta Allah subhanahu wata'ala ya sa lokaci ya riske mu ita ce faɗarsa madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala kan abin da yake da alaka da hakuri kan dukkanin lamuran ku gaba daya musamman ma abin da yake da alaka da sallah domin ita sallah da kuma wannan haƙuri ɗin masu girma ne illa alal kashi'ina sai dai ga wanda yake suna illa alal kashi'ina sai dai ga wanda yake su masu jin tsoron Allah ne shine zaka ga dukkanin abin da ya same shi sai ya haƙura ya ce Allah ko in matsala ne na sallah aka ce lokacin sallan yayi ya bar dukkanin abin da yake yi ya je ya yi sallah me yasa Allah yayi haƙuri har a jiya Allah subhanahu wata'ala ya bamu dama da iko inda muka yi karatu akan karkasuwa na hakuri muka ce hakuri an kasa shi zuwa gida uku na ɗaya akwai as-sabru ala ta'atillah hakuri kan bin Allah subhanahu wata'ala wanda jiya mun yi karatu akai za mu ƙara maimaitawa sau na ga ‘yan uwana filani sun zo yau ‘yan dangoma da kuma sauran garuruwa da ke kusa muna musu barka da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri yadda suka zo lafiya Allah ya mayar mana da ku masaukan ku lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri na farko shine hakuri akan bin Allah Allah ya ce ayi kaza to kai hakuri kai ko da ranka baya su kai din wanda muka kawo misali akan sallah mutum zai yi sallah lokacin sanyi ana bukatan ya yi alula gashi yana cikin ana tsananin sanyi in ya taba ruwan sanyi zaka ji abin rau rau rau rau haka amma tun da dai kana son ka bi Allah ka ne da ka yi alulan ka jure wa wannan sanyin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an maka albishir da gidan aljanna hakuri kan yin lalata an ce kar a yi lalata ko da ke wannan yana cikin kashi na biyu ne hakuri kan abin da yake da alaka da zakka kai ne ka tara kuɗinka limamin unguwanku bai zo ya taimaka maka ba wurin neman kuɗi ladanin masallacinku bai taimaka maka wurin neman kuɗi ba talakawan unguwanku ba su taimaka maka wurin neman kuɗi ba kuɗin nan naka ya kai naira miliyan biyu da wani abu ko ya kai naira miliyan biyar da wani abu shekara ta zagayo yanzu an ce wai ka raba wannan kuɗin zuwa gida arba'in wai ka ɗauka kuma ka rika raba ma mutanen da ba su taimake ka wurin tara wannan kuɗin ba banda imani ba abin da zai sa mutane su yi wannan ko akwai abin da zai sa mutum ne yi to kaga sai ka yi haƙuri tilla Allah subhanahu wata'ala ne ya ce wa aqimu salata wa atu zakata a yi sallah kuma a bada zakka yanzu ka haƙura duk da son kuɗi da mutane suke yi kai akwai wanda bayan aka ce ba wani zai zo ya kwace mai kuɗi zai ki yin bacci ranar ko ba haka bane ka ji labari an ce barayi Allah ya tsare za su zo anguwanku kuma in sun zo me za su karba riganka mene kudi za ka yi bacci za ga mutum ya dan zauna kawai haka sai dan ga- ya dan dauko dan carbin shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu me yake tsoro yanzu kudinsa da wani zai zo ya raba shi da shi amma kai sai gashi Allah ya ce a dauka a bayar kuma ka dauka ka bayar har kana cewa Allah ka karba ma as-sabru ala ta'atillah sai hakuri na biyu wanda yake shine as-sabru an ma'asiyatillah hakuri kan saba wa Allah dukkanin mu nan ba wanda zai ce lokacin da yake samartaka bai ga abubuwan da ƴan uwan samari suke yi ba a ce ana da fati a Wonderland ana da fati a ina ne suna ɗayan wurin juice eh to Allah ya so ni ban san gar to akwai wani wuri juice ko juice juice to zai ga samari an yi wanka an daura takalmi dan dan dan dan an gangara kai ma zaka so ka ji me ke hana mu zuwa wurin saboda mun san idan aka je wurin za a yi sabon Allah sai mu ki zuwa kaga wannan as-sabru an ma'siyatillah hakuri ne kan karkaje ka saba wa Allah sai baka je ba sai Allah subhanahu wataala ya ce tilla har ka ki zuwa ka saba wa Allah subhanahu wataala an yi maka alƙawarin gidan aljanna ayan alqur'ani na ga dan waya zaro min ido Allah subhanahu wataala yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa kaga wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa Allah subhanahu wataala Allah nan ya bincike shi kan abubuwan da ya aikata na saban Allah wa nahan nafsa anil hawa ya ji ya hana kansa san zuciyan kan ai san zuciya ne ke ɗiban ce mi kaza sai mu ce za mu kawai mi kaza mu ce za mu to wani hannafsa anil hawa ya hana zuciyarsa kan san ranta Allah subhanahu wataala ya ce fa innal jannata ba a ji ba ba karanta ayan nan ba fa innal jannata ka san wani zai yi tunanin ko ni kadai ne nake ta faɗa ko ni ne ma nake kirkiro ayoyin kalla wallah ayoyi ne na alkur'ani ake faɗa kai sai ka tuno kawai cewa a ashe na karanta ma fasaran ne kawai ban sani ba na je ma na aikata saban Allah yanzu aljannan da Allah ya mun alkawari yanzu ta kubce mu tunda ka biye ma son zuciyar naka ka aikata saban Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda yaki bin san ransa yaki bin san zuciyarsa ya bi abinda Allah subhanahu wataala yake so Allah ya ce aljanna na masa alkawari sai haƙuri na uku shine as-sabru ala al-bala haƙuri kan bala'i ko musiba da ya faɗa wa mutum je mun yi karatu a wannan wurin bai kamata mu tsawaita ba haka sosai saboda gudun cin lokaci as-sabru ala al-bala shine rayuwa ta gada yau ina cikin walwala gobe aka san haka ne zai same ni gobe ina cikin aka san haka bana cikin walwala sai farin ciki ya zo ko ba haka rayuwa ta gada ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce a irin wayannan lokutan lokacin da kake cikin sarra kake cikin jin daɗi kar ka yadda ka manta ubangijinka lokacin da abun kai ta kai Allah ya tsare ya samu mutum aka ce kar ya tinkara kowa kar ya tinkara komai ya tinkara Allahnsa yayi hakuri da wannan jaraba wanda Allah subhanahu wataala yayi masa jiya idan yan uwa za su iya tunawa har muka kawo wasu daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala wanda Allah ya jarabta su akan bala'i ɗaya daga cikin su annabi ayuba alaihi salatu wassalam wanda muka ce wani laifi yayi ne ba laifi yayi ba ba laifin fari ba na baki shedan ne kawai yake so a jarabta shi ya ce wa Allah kaza Allah subhanahu wataala ya ce a ja Allah jaraba shi a gani in bai bai kauce hanya ba Allah ya jarabta shi akan dukiyarsa, Allah ya jarabta shi akan ƴaƴansa, Allah ya jarabta shi akan lafiyarsa. Muka kawo annabi na biyu wanda yake shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda shi ma Allah subhanahu a annabi Yaqub alaihi salatu wassalam wanda shi ma Allah subhanahu wata'ala ya jarabta shi aka raba shi da yaransa ko wanda jiya har muka kawo wanda daga cikin malaman tafsiri yana cewa ai shi ya ja ma kansa ko wanda ya fara tunanin ai kerkeci zai cinye yaran inni akhafu an tadhabu bihi wa akhafu an ya'kula dhib wa antum anhu ghafilun sai ko suka ce ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala dhib shikenan domin mene Allah ya nuna maka cewa ina nan inda ka zace ni mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadithul qudsi cewa Allah ya ce ana inda sanna abdi bi ina nan inda bawa na yake zato na idan ka zaci Allah subhanahu wata'ala zai maka alheri Allah ya ce wallahi zan maka in ka zaci Allah subhanahu wata'ala zai maka aka san alheri Allah ya ce haka zan maka abu karara kawai zamu fito da shi fili yanzu duk wanda yake tunanin Allah zai kashe shi a cikin talauci to Allah zai baka a cikin talauci ka canza tunaninka Allah ba zai ɗauki rayuwanka ba sai a cikin wadata kana mai arziki Allah ya ce sai na yi maka amma kana da tunanin cewa to ni dai ban ma gama secondary school din nan ba ga aboki na can sun gama gashi na yanzu sun fara can kaya to ni dai shikenan dai za a bani da guduma da hamma za a baka da guduma da hamman ka kyautata zato zuwa ga ubangijinka Allah zai maka alheri amma an kana ta tunanin Allah zai baka cikin talauci Allah ya ce to inda ka zace na haka nan zan baka Allah kakka ban mu cikin talauci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne karkasuwan hakuri zuwa gida uku a jiya mun faɗa cewa imamu kabari ko imamu qurtubi ya faɗa cewa a cikin wannan ayan da malam ya jawo mana wasta'inu bis sabr was sala za a fita da hukunce hukunce dai dai dai har guda takwas daga ciki malam ya fara mana magana akan cewa na farko dai hakurin kansa shine tabbatar da rai kan abin da wannan ran bata su abu na biyu da malam ya faɗa akai shine a ba a cewa mutum ya yi haƙuri kan saɓan Allah a ƙa'idar larabawa ba a cewa wane ya yi haƙuri kan saɓa wa Allah sai dai a ce wane ya jure wa zuciyarsa ya ki saɓa wa Allah amma abin da yake da alaƙa da bin Allah sai a ce wane ya yi haƙuri ya bi biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko domin mene lokacin da ka zo zaka aikata wannan aikin alherin ko yanzu ka tambaye kanka ka ji zaka ji kafin towanka wurin tafsir zaka ji wani abu a cikin zuciyarka yana cewa dan zauna ka dan karasa wani abu a cikin zuciyarka ban sani ban yana faruwa da wasu zaka ji wani abu a zuciyanka zaka bada sadaka sai ka ji wani abu yana to a magin gidanka ya kusa karewa abinda ka fi karfin sa in ana siyan katan din magi zaka iya siya amma zaka dauko naira hamsin ka bayar sadaka sai ka ji wani abu a zuciyanka yana gaya maka magin gida ya kusa karewa gishiri ya kusa karewa ban sani ban mutane na experience din wannan ko to ka hakurantar da wannan abin ka ce sai na yi aikin alheri to malam yace shine ake cewa wane yayi hakuri kan bin Allah subhanahu wataala malam sai ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wataala ai yayi magana ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana bada lada ne ba tare da ya kirga ba kan waɗanda suka yi hakuri kan bin sa Allah ya fi mana a na uku sai malam yace a cikin ayar Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu bis-sabri was-sala sallah menene sallah sallah idan ta zo a cikin alqur'ani mai girma kalmar sallah in ta zo a Qur'ani tana zuwa da ma'anoni guda biyu ne ma'ana na farko tana zuwa da ma'anan addu'a an gane wannan addu'a ma'ananta da larabci as-sala as-sala ma'ananta da larabci addu'a zaka gano wannan cikin fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim ay wad'u lahum khudh min amwari Allah subhanahu wataala ya ce ka karba wannan zakka da suke kawowa daga wurinka suke kawowa wurinka ya rasulullah to tahiruhu karban nan da zaka yi daga hannunsu kana tsarkakewa ne ma'ana kenan duk wanda ya kawo zakka ya raba wa talakawan anguwansu to kar ya tunanin talakawan nan sun talauta shi ne ko sun kwace mai kuɗi Allah ya ce a suna tsarkake maka dukiyanka ne shine ma'anan ba da zakka din ai az-zakka yuzakki nafsahu ne aw yuzakka malam an gane wannan ko to shikenan yanzu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kana tsarkake su tutahhiruhum kana tsarkake su wato khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kana ƙara tsarkake su can wancan tsarki na daga dauda wannan tsarki na daga tsarkake dukiyar daga dukkanin abin da yake ya shiga cikinta wanda yake ba na halal ba an gane wannan yanzu misali ni dan kasuwa ne dan kasuwa za su yawo na shiga layin su yau ni dan kasuwa ne ina sai da buhun shinkafa akan naira dubu talatin sai wani mutum ya zo shi yallaɓai ne alhaji ne yallaɓai sai ya ce mai dubu talatin da ɗari biyar ne wani ɗari biyar ɗin da na ƙara mai ban zalunce shi ba na zalunce shi duk da nau'i ne na kasuwanci in ya yadda ya siya ka siya ko ba haka ba nau'i ne na kasuwanci in ya yadda ka siya siya ba genin ne kasuwanci haka ne to amma wannan abin da ka kara a wurin malaman sufayi matsala ne ai dan me yasa ka bambanta shi da sauran mutane ka kara masa karin da baka kara masa saura ba ai ana tafiyar da mutane ne daidai annasu sawasiya ka as- ka- ka- ka sawasil mishti ka asnadil mishti cewa mutane daidai suke kai ka ɗauka kaman haƙora ne na mataji kum in ka kalla kum ɗin kum da kake taje kanka za ga haƙoransu ɗaya suke misali ya ce mutane haka suke dan me za ka fifita wannan ka- ka ka- ka- ka cutar da wannan to wannan ɗari biyar ɗin da ka ƙara masa ka gani ta hanyar halal ne ko sai aka ce to wannan zakkan da za ka bayar ita za ta tsarkake wannan dukiyar naka otherwise wannan ɗari biyar ɗin da ka ƙara Allah subhanahu wataala sai ya kankare maka ita ta hanyar da baka sani ba sai a kunna gobara a ɗaki a- a a shagon naka sai ga kamar buhu goma sun ɗan kone haka me ya jawo buhu goma suka kone yanzu ɗari biyar da ka yi ta ta hanyar da bata dace ba waye zai so wannan ya faru da shi sai aka ce to khudh min amwalihim sadaqatan tuzaki tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim wannan wa salli alaihim wadu alaihim shine ka roƙan musu Allah shine ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya wannan dukiya da ka bayar da zakka akan ta albarka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara bunƙasa ina ganin duk wanda aka bada zakka ko a nan garin haka ake yi ko in ka ba mutum ka ce wannan zakka ne sai ya ce to Allah ya ƙara wa dukiyanka albarka Allah ya amfana Allah ya ƙara to makamacin da irin wayannan addu'o'in wanda bayan Allah suke yi in an ba su zakka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna salataka sa- inna salawataka sakanun lahum domin addu'an nan da kake yi musu to ƙarin natsuwa ne a tattare da su kenan daga nan wurin zamu gano as-sala in ta zuwa Qur'ani tana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko tana zuwa da ma'anan addu'a inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim ai wadu lahum sannan as-sala idan ta zuwa Qur'ani tana zuwa da ma'anan wannan sallah da muke yi zatu ruku'in wa sujudin an gane wannan ko kamar misali Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'ina ko wannan as-sala a wannan wurin tana magana ne akan sallah da muke yi ai tsaya ai ruku ai kabbara ai ruku'u ai sujada shine abin da malam yake gaya mana a wannan wurin a ayan Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu bis sabr wa salah wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in ɗaya daga cikin magabata wani abun mamaki ya faru da shi wasu malamai suka ce ɗan uwansa ne ya rasu wasu malamai suka ce a iyassa ce ko ‘yar ɗan uwansa da yake rukwanta ita ne ta rasu sai ya yi mata sai ya yi ta'aziyya mu a ƙasar hausa ba mu saba irin wa'annan ba haka an gane ko ba mu saba irin wannan a irin ta'aziyya ba mutum ya makan shi ta'aziyya ko muna yi ne yaron ka ya rasu kawai sai ka tsaya ka yi shiru sai ka ce to Allah ya bani ladan wannan rashin da na yi Allah ya ji kansa Allah ya girmama ladana akan wannan rasuwan da nayi muna yi ko mu mu ba ma yi ko in dai an ba mutum rasuwa in ya gama dan kuce kucen shi ya share hawaye sai ga nan sai ya ce to Allah ya cikin shi Allah ya gafarta masa to amma su larabawa suna da abin da ke- suke kiran shi da suna anna'a anna'i shine mutum ya makansa ta'aziyya da kuma jaji na abin da ya same shi wannan bawan Allah da ake kiransa da suna a a Abdullahi bin Abbas shine yayi ma wannan yar uwa ta sa da ta rasu wanda yake rikonta yayi ma kansa ta'aziyyar rasuwarsa da ta rasu sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un auratun satara Allah yace ai al'aura ce Allah yanzu ya suturta ta kaka manta mace ne ko duk wanda yake tarbiyyan iya mace aha duk wanda yake da yarinya mace yake rukunta ko ya yassa ce da ya haifa hankalinsa baya samun natsuwa sai ya rabu da ita ya aurar da ita ko ba haka bane domin abin da ka iya faruwa da iya mace a kowane lokaci yarinyanka za ta iya fita daga gida daga gida zuwa wancan bishiyan abin kace kace zai iya faruwa da ita in ba sa aka yi ba yanzu misali Allah ya tsare Allah ya kare yarinya daga nan zuwa can wurin sai ga wasu sun ɗauke ta abin da ake kira a ƙasar Hausa fyaɗe ko ba a yi ba a yi ana yi kaga dai wurin ba nisa yake ba amma za a iya lalata maka yarinya daga nan wurin zuwa can wurin ana yi ko ba a yi ana yi ballantana yarinyanka ta je wai unguwa ko ta je gidan biki ko ta je wonderland ko me ɗan sunan ma peace ne ko choose ko su je to ko ta ya tunaninka kaga ai sai dai kariya na Allah ko ba haka ba to yanzu wannan bawan Allah yanzu Allah ya raba shi da wannan yarinyar lafiya sai ya ce auratun satara Allah ai al'aura ce yanzu Allah ya suturta ta ma yanzu shikenan an wuce wannan wurin sai ya ce wa ma'unatun kafaha Allah ɗawainiya ce dama yanzu Allah ya wadatar da ni ya ɗauke mu ya isan mu domin za ka yi ta lura da wannan yarinyar yadda ake ba iya kulawa iya mace kulawa a musulunce ba a ba ɗa namiji kulawa ban sani ban kun taɓa lura da wannan yadda ake ba ta kulawa ba a ba ɗa namiji kulawa domin ita yanzu dukkanin abin da take bukata in ka ƙi mata to za ta bi saurayinta ne zai mata ban sani ban kun yarda da wannan in ka ƙi to saurayi ne zai za ta iya ce maka baba kayan ciki na ya riga ya riga ya tsufa ina son a canza min ma'ana ina dresses ya ake cewa su pant su breziya su shimi su menene wandawias yawwa wandawias kalman kenan sun lalace baba ina son a siya min in ka ki siya to saurayinta zai siyan mata saurayin nan ya siya zai tafi a banza bai taɓa tafiya a banza ba sai musulunci ya ce da ka kai da kanka ma da kaga wata biyu yayi wata uku ka canza wa diyanka kananan wandunan nan pants din nan ka canza mata breziyanta duka suwo mata wasu zai yi a wannan lokacin ta ƙara kiba wannan na da inda tana tsaura size 32 ne to yanzu size 32 yayi kaɗan ana buƙatar wanne yanzu size 34 yana ƙaruwa da inci bibbi ne ka kiyaye wannan sosai sai ba za ka gane wannan ba ka kawo ran yana ƙaruwa da inci bibbi ne eh yawa a hankali a hankali yana ƙaruwa da inci bibbi ne 32 34 36 38 40 a hankali za ka rika canzawa in kaki cewa wallahi ba kasuwa ba kaza to saurayinta na zuwa ta haɗi da daddare za ta fara request da Allah suwiti kada daga nan wurin kasan an kafa an fara ba dan Allah suwiti breziya na ta, ta, ta fara mun kaɗan ce kake da mu za su yanki in ya zo jibi bai kawo ba za ta ƙara cewa na ma magana baka ce ai na manta ne gobe da safe ki mun waya in ina shago ta mai waya yanzu ya siyo size 34 yanzu da dare ya zo ya kawo zai ce mata gwada a gabana kai kana gida ba mamaki ma ka ce in sun gama taɗin ta turo kofa saboda shi sakare ne Allah ya kare Allah ya kare saboda haka ɗawainiya da lura da ake ba ɗiya mace ba a ba ɗa namiji in kaki to aka san haka ne zai biyu abinda ba ka so zai faru idan da muna sakaci ko ba mu kulawa da wannan janibin karatunmu na yau yana jan hankalinmu da mu ƙara kulawa da yaranmu mata idan mahaifin ƙarfi ya ƙare mu yayi an gane magana na ko mu yayi to mu yi wannan ɗawainiyan in ba haka ban aka ɗauko abin magana sunan babanmu ne kawai zai lalace sunan family ne in babu yayyin sai kanne ne yanzu gashi nan suna shanawa za ka ga mutum ɗaya yana yana yana yana juya ko yana hada-hada na, na, na citta ton arba'in ton goma ton kaza sannan wai har yanzu ana cewa yaro ne yaro a ina yalla bai dai ɗawainiyan gida kawai ya koma kan shi an gane wannan ko a dama ai yana daga cikin fa'idan haihuwa yara su ɗauke wa iyayensu nauyi da ya hau kansu idan kai yanzu kai ma in girma ya kama ka Allah zai baka wanda zai yi maka haka menene birgewa a ciki ina da jali na miliyan goma ko miliyan biyar amma ce fanan gida wai babana yake har yanzu mu tsaya sosai ga matasa nan duk suna zazzare min ido yau karatun ya biyo kan yau karatu ya biyo kanku dan abin da za a yi cefane a gidanku ka ce wa baba yanzu ya huta kai ka ɗauki nauyi ka gwada sati biyu sati uku ka ga abin da Allah subhanahu wata'ala zai maka malam ya kara tuna min hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa birru aba'akum ku yi wa iyayenku biyayya tabarrukum abna'akum iya yaranku sai su yi muku biyayya duk lokacin da ka ɗauke wa iyayenka wani nauyi kai ma Allah subhanahu wataala zai maka ah ga hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa babu wani musulmi babu wani mumini wanda zai ɗauke wa wani daga cikin mutane wani bukatunsa face sai shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke masa wasu daga cikin bukatunsa na ranar lahira Allah ya ba mu ikon gyarawa lallai abinda Imam Tabari ya faɗa ko Imam Qurtubi ya faɗa cewa matsalolin da za a iya cirewa a cikin wannan suna da yawa sai ya ƙara faɗa yake cewa wa ma'unatun kafaha Allah dawainiya ne yanzu Allah ya ɗauke mini wa ajrun saqahu Allah lada ne yanzu Allah yake nufi na da shi sai ya koro min wannan mutuwan ta ɗauki wannan yarinya da yawa daga cikin mutane suna kallon mutuwa a matsayin musiba ce da gaske ne mutuwa musiba ne domin tana taɓa zuciyar ɗan adam amma a lokaci ɗaya lada ce kuma hadisin wannan matan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta ce har sai na ji kunya in ƙara tambayar na ƙarshe ɗin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gaban sahabbansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mutum musulmi wanda Allah zai ɗauki ran yaransa guda uku ya yi haƙuri face sai wannan rasuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sa na yaran nan nasa guda uku sun zamanto masa dalilin shigansa gidan aljanna wannan matan sai ta daga hannu ta ce ya rasulullah wanda kuma yaransa ba su kai uku ba ba su rasu biyu ne ba sai manzon Allah ya kara maimaitawa ya ce babu wani mutum musulmi wanda yaransa guda biyu za su rasu ya yi haƙuri face sai wannan yaran sun sa ya zamanto dalilin shigansa gidan aljanna ta ce sai na ji nauyi in ƙara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake yaran shi kwara ɗaya ne ya rasu shi kuma ba ta ce sai na ji nauyi amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama badadin Allah ne bar tambaya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wanda zai rasa yaransa kwara daya yayi hakura ko ya ake cewa ya hakura face sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan yaron ya zamanto dalilin shigansa gidan aljanna shine anan wurin Abdullah bin Abbas yake cewa wa ajrun saqahu Allah lada ne yanzu Allah yake nufi na da shi sai ya turo mun wannan mutuwan ta ɗauki wannan iyattawa sun matanaha an tariki sannan sai ya koma gefen hanya sai ya kabbara ya yi nafila raka'a biyu yana yin sallama sai ya ce ma wanda suke tare da shi Allah subhanahu wataala ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in abu na hudu Imam Qurtubi yake cewa wannan hakurin shine jihadi mafi girma a rayuwar ɗan adam domin mene za ka yaƙa zuciyarka ne yanzu cewa sai wannan zuciyar ta koma tana bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi tana bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yi wanda ka karanta tun kafin kawowanka wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu taba'an lima ji'tu bi ɗaya daga cikin ku ba zai zamanto mai imani ba ko da yake a kasar Hausa ana cewa ɗaya daga cikin ku imaninsa ba zai cika ba kama idan ka tsaya kalla siyakin hadisin manzon Allah yana magana ne akan ɗaya daga cikin ku ba zai zamanto mai imani ba domin cewa la yu'minu ahadukum ba la yakmilu imanu ahadukum la yu'minu ahadukum iman ɗaya daga cikin ku ba zai zamanto mai imani ba hatta takunu hawahu taba'an lima ji'tu bi har sai san zuciyarsa ya koma yana bin abin da na zo da shi ɗari bisa ɗari. Ba za ka rika cewa wai a'a, ai an ce masa ba gwargwadon iko, gwargwadon iko aina. Dan wana bari na gaya maka, wannan hadisin da kake ji ana cewa mastafa'a ma amartukum bihi ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tu haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ake nufi da mastata'tum a wannan wurin zan faɗa da kalmar turanci saboda naga yan boko sun fi yawa wurin nan abinda ake nufi da mastata fatu minhu mastata'tum shine to the best of your ability kaiwa makura akan iyawanka kure manage akan abin nan da aka ce to kura maneji nan naka shine mastata'a gwargwadon ikon kenan na iyakan abin da zan iya yanzu ba waya na dan matsar haka shikenan ba misali yanzu misali ko sai a ce ga buhun masara can an aji sai a ce duk wanda ya tsallako da buhun masaran nan tsallake daga kwata din nan ko tsallaken nan kwata ɗin nan tsallako da shi nan wurin ya zama nashi ko kuma kaga dama ka ce buhun citta ne gashi nan aji a wurin duk wanda ya tsallako da buhun cittan nan keji arba'in da biyu ka tsallako da shi zuwa nan ya zama naka idan na zo sai na matsar da shi haka daga wurin da aka aje shi ya zama nawa bai zama nawa ba. tare da cewa kuma Allah ya bani dama da ƙarfin da zan iya ɗauko wannan buhun cittar ko ko yan citta sun fi ni sanin nauyinta kamar mutum kamar ni ba zan iya ɗauko buhun citta kwara ɗaya da tsallako da shi zuwa nan ba zan iya to sai na matsar da shi kawai na ce kai wannan a wannan kuma a, sai su malam mun tala wannan na gaya wa kaina gaskiya na yi abin da ya dace ban yi ba buhun masara kawai sai na matsar haka na ce kai ba zan yi ba. na yi sai in na kama na yi na yi na yi na yi na yi ni da kaina na tabbatar yanzu dai har ga Allah na kasa to shine abin da ake an gane wannan Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon kuma gyarawa ta a Imam Sha'abi yana faɗa yana cewa hakuri tunda an ce wasta'inu bis sabri wa sala yace hakuri a ma'amala na dan adam daidai yake da kan mutum idan ka cire kan nan a jikin mutum sunan wannan mutumin mutum kuwa sunan shi matacce to duk mutumin da ya cire haƙuri a rayuwarsa ko ko cikin mu'amalarsa kamar yadda malam ya faɗa shike na wannan mutumin ya gama ya gama ai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna maka yaya haƙuri yake zamansa a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya daga hannu ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ina son a maganin wa'annan mutanen dukkansu a kashe su kuma za a yi ko ba zai yi ba idan annabi nuhu alaihi salatu wasalam zai ce rabbi la tazar al-ard min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yardu illa fajiran kafara Allah ya ce mun ansa kuma ai ya tunanin kan annabi Muhammad ne amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina roƙon ina fatan Allah ya sa ta zuri'an wa'yannan mutanen a samu wanda za su yi imani da ni. Menene ba su yi masa ba, ya zo yana sallah suka zuba masa ya irin sila, ka irin tumbi din nan, tumbi ake cewa ko? Irin tumbin kashin nan shi. Na na raƙumi ne ai, ka san su larabawa ba sa cin kayan ciki, ba sa cin kai da ƙafa. shigan mutanenmu wannan yankin ne yasa ake cin kayan ciki in kaje wuraren amma ba a ci yanda aka yankan nan aka cire abin kawai sai a je a wurgar da shi can kai da kafa haka za a wurgar to wannan kan wannan tumbin ya yi kwana uku abu jahal ya ce wane ne zai ɗauko shi ya zazzaga wa manzon Allah in ya zo yana sallah aka samu wani mutum ya ce zai iya manzon Allah ya sa goshin shi yana sallah ya ɗau wannan mutumin manzon Allah ya faɗa da bakinsa mai daraja ya ce fa ba'atha ashqal qaum wanda ya fi kowa zama matsiyaci a cikin wa'annan wa'anda ba musulman ba shine ya taso ya ɗauko wannan abin na sa goshi ina sallah a ɗakin ka'aba ya zo ya zazzaga mini wannan abin mai warin nan ka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gaban Allah ne almusalli yunaji rabbahu ya ce ba zan iya yankewa ba kuma ba zan iya ɗagawa ba diyarsa na na Fatima alaihi salam ita ne ta zo tana shasharewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta gama sharewa sannan manzon Allah ya tashi ita ce ta yi addu'a Allah ya karba addu'an da ta yi musu a wannan wurin ka je ka duba duk littafin da zaka duba addu'an da ta yi ne Allah subhanahu wata'ala ya karba ya ɗaya da su ɗaya bayan da yadda ta faɗa haka ya rika faruwa da su amma Allah ya sa muka wannan a cikin alkur'ani yayi ko ara'aita alladhi yanha abdan idha salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنطفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد النبي ناكرك دينا duk abin nan da suke maka wasu ci gaba da sujjadan nan waƙtari ka ƙara kusantowa zuwa ga ubangijin nan naka Allah kenan in kana so ka zamanto ga ka ga Allah Allah ya ce ka sa goshinka a sujjada lokacin da ka sa goshinka a sujjada lokacin ne kake kusa da Allah shi Allah in ana neman a zo kusa da shi ba tsani ake sawa ba ko gidan sama za ka hau ko jirgin sama a'a Allah ya ce ka sa goshinka a nan ƙasa lokacin ne kake kusa da ni kalla la tuti'hu wasjud waqtari kakka musu biyayya kai sujjadan nan naka idan kai sujjadan nan ga lokacin da kai sujjadan ne kake kusa da ni inji Allah subhanahu wataala to anan wurin ake nuna maka karka yadda ka cire hakuri a cikin rayuwanka hausawa sun gama magana suke cewa mahaƙurci mawadaci mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sha romansa a kwana ɗaya ne kuwa ba kwana ɗaya ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa abu na gaba malam ya ce a wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna abubuwa da yawa suna da ladaddakin su da misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa duk lokacin da ka aikata kyakkyawan aiki za a baka lada goma kowane kyakkyawan aiki kai lada goma misali abinda mutanen mu suke yawan rainawa in an ga mutum yana yi ma a ganin shi kamar ko bai da aikin yi zuba ruwa a butan alola na masallaci duk wanda ya zuba ruwa a buta na alola na masallaci duk wanda ya alola da wannan ruwan za a ba sa lada ne gwargwadon kowane drop na ruwa lada goma ka'ida na Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ya tunaninka ga mutumin da ya share masallaci kowane kura ɗaya ta tashi din nan kana da lada goma amma muna yi ne ba mu yi da yawa na lura mutane in sun gani a wancan masallacin na daga wannan abin ina kakkabewa sai da kallon shi kagan shi kagan shi ba kauye ba wai ba kauye bane lada ne nake so na samu a wurin masu share masallaci sun share to tilla wannan abin nan da ake takawa kafin a shiga masallaci in na zo za a ga na daga shi sai na kakkabe shi haka ce ni ma na samu ladan kai ma yanzu masallacin ku na unguwan ku sai ka samu wani abu ka rika yi Allah subhanahu wataala ya rika baka lada ko share masallacin ka rika yi kaga ladan da zaka samu ɗaya daga cikin khalifa an san khalifa ko shine kamar sarkin musulmai na duniya gaba ɗaya yace babu wanda zai rika lura da masallacin su sai mahaifiyarsa aka ce wani irin abu ne Amir zaka ba mu kunya yace ina son mahaifiyana ne ta zamanto ta samu wannan ladan shikenan Allah ya ba mu ikon lura da masallatan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya faɗa ladan wanda yake yin hakuri ladan sadaka tukunna kafin ladan wanda yake hakuri ladan sadaka shine Allah subhanahu wataala yake cewa matal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba Allah ya ce misalin wayannan mutanen da suke bayar da sadaka fi sabilillahi kamar misalin mutumin da yake ɗauko gero ne ƙwara ɗaya sai ya shuka shi in geron nan ya tashi fitowa sai ya fito da zangarniya a jikin kowane zangarniya za a iya samun gero ƙwara ɗari bakwai Allah ya ce to haka nake ma mutanen da suke bayar da sadaka don Allah in ka ba da sadaka don Allah to haka Allah subhanahu wata'ala zai rika ninninka maka lada kai ladanka ba wai goma bane kai ladanka ɗari bakwai bakwai ne shi yasa Allah ya ce masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masal habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha a gaba malam yace Allah subhanahu wataala yayi magana kan waɗanda suke da suke yin hakuri aka ce to su masu yin hakuri kan bin Allah da masu yin hakuri kan kin saba wa Allah da masu yin hakuri kan bala'i da Allah subhanahu wataala ya jarabce su da shi to Allah yana ba su lada ne ba tare da ya kirga ba. Allah subhanahu wata'ala ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab muna baiwa masu haƙuri ne lada ba tare da an kirka ba duk girman mala'ika bai isa ya san ladan da Allah ya baka ba kan wani bala'i ko wani jarabawa ko wani tashin hankali da ya tinkaro ka sai kai haƙuri Allah ya ce mala'ika ma bai isa ya san ladan da zan baka ba an gane wannan ko shi yasa a wancan ayin da ka haddace Allah subhanahu wataala yake cewa wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur kaga wanda yayi hakuri ya yafi abin da aka yi masa na bacin ran nan la ilaha illallah ka kalle yanda abin yake wanda yayi hakuri sannan ya yafi abin da aka yi masa na bacin rai ai Hausawa sun ce tsakanin harshe da hakori ma akan samun saɓani muna malam barka da zuwa tsakanin harshe da haƙori akan sama saɓani me zai hana idan mun samu saɓani da iyalinmu mai haƙuri kuma mu yafe musu ko me zai hana tunda da kai da kanka san kai da kanka ma kana haƙuri ne da kanka ko sai ga wani zubin ka zo kana magana ko za ka yi wani abu sai ka tauna harshen ban sani ban yana faruwa da mutane shi kenan sai ka ce to shi kenan wannan harshen ya fita ko wannan haƙorin shi kenan a cire su in je asibiti sai a yi haƙuri ke ashe kenan a cikin mu'amalarmu da iyalanmu akwai buƙatuwan mu ƙara yin haƙuri na rubuta wani abu sati uku da ya gabata ko sati hudu da ya gabata cewa waɗanda kaga suna yin walima ko suna yin murna na cewa yau tsakanina da matana ko aurena da iyalina yau shekara arba'in yau shekara talatin yau shekara ashirin ba wai auren ake murna ba a ana celebrating ɗin jurewa haƙurin zama ne da muka yi ai ƙarya ne mutum ya ce ya zauna da iyalinsa shekara goma ashirin talatin arba'in wani abu na saɓani bai taɓa shiga ba kenan abubuwan saɓanin ya shigo amma duk aka kau da kai aka yafe wa juna aka ci gaba da zama kuma har Allah subhanahu wataala ya sa aka haife mu ga munan ko so wannan shine Allah subhanahu wataala yake gaya maka wala man sabara wa ghafara a zai yi wurin aiki ne kai ne mai gidana ni ne yaranka na yi maka abin da ba daidai ba Allah ya ce sabara sai kai hakuri tunda kai ne ogana sai kai hakuri wa ghafara ka yafe mu a zai yi ni ne oga kai ne yaro na na maka laifi akwai wanda ya wuce laifi ne na yi maka laifi laifin nan ya taba ka sai kai ma ya sai ta hau kanka shi dadi na alkur'ani kenan babu wani wanda za a ce a sai su wane ne ayan nan take aiki a kansu in dai har za ka yi mu'amala da mutane to za ka yi ta ganin abubuwa irin wannan sai ka ɗauki karantarwa na addinin musulunci na ce walaman sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur wasu malamai da suka kalli wannan aya aya ɗaya muke magana akai ko menene ayan wasta yuni bi sabr wa sala ko suka ce wannan maganan da aka yi as-sabr din nan a wannan ayan su a wurin su ma ba wannan hakurin ake magana ba malam isa ce ba ma wannan hakurin ake magana ba suka ce hakuri da Allah yake magana a wannan ayan ana magana kan azumi ne me yasa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sawmu Allah ya faɗa cikin hadisul kursi ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bi saboda haka innama yuwaffa as-sa'imuna ajrahu kaga innama yuwaffa as-sabirina innama yuwaffa as-sa'imina ajrahum bighairi hisab wasta'inu bis-sabri ai wasta'inu bis-sabri wasta'inu bis-sawmi ku nemi taimakon Allah cikin azumin da kuke yi haka wasu malamai suka ce domin ka tsaya kalla in ba taimakon Allah ba mutum ya kwashe kwana ashirin da tara zuwa talatin bai ci abinci ba a ƙayyadajjen lokutan da ya saba cin abinci sai ƙwarsa ya kama shi ba abin da likitoci suke faɗa ba kenan cewa da maganin kada ƙwarsa ya kama ka idan lokacin cin abinci ya yi ka ci ko ba haka suke gaya wa mutane ba asibiti likitoci zai ta yakuri yau ma mun shiga lokacin su ko cewa da zarar lokacin cin abinci ya yi ka ci otherwise wannan abin da yake ɗigowa wanda a ƙasar hausa ake kiransa da suna madaciya in ya ɗigo babu abinci a wurin to zai fara rarike ko ba haka suke faɗa ba to yanzu kwana ashirin da tara baka ci abinci a lokutan da ka saba cin abinci ba shekaran jiya muna magana da wani bawan Allah yake cewa shi bai san yadda zai yi ba a yini kawai yakan ci abinci so hudu ne so hudu aka yi faɗa nan muke karatu da shi kullum ya ce so hudu yake cin abinci to yanzu ga azumi ya zo to wannan bawan Allah yaya kenan to neman taimakon Allah a cikin azumin sai duka wayannan abubuwan sai Allah ya ɗauke maka wannan abin da yake ɗigowan sai Allah ya ki ɗigo da shi sai kai azumin ka lahiya lau kwana 29 kai masu ulsan ma suna faɗa lokacin azumi sukan nemi ulsan nasu sai sai su rasa ko ga yanwa muna tare da su an tabbatar suna da ulsan amma lokacin ramadana kuma sai ga Allah ya dauke to wayannan malaman sai suka ce wannan ayan da Allah subhanahu wataala yake magana wasta'inu bis sabri suka ce wannan as-sabr din nan ana magana ne akan azumi wallahu ta'ala a'lam wasu malamai suka ce wannan ayan tana magana akan girman Allah ne girman Allah kuma aka ce kwarai me yasa aka ce tana magana akan girman Allah suka ce domin Allah ya nuna ma duniya cewa babu wanda ya kai shi haƙuri yana ji wasu na cewa yana da ɗa bayan ya faɗa ya ce lam yalid wa lam yulad wayannan da suke cewa Allah nan yana da ɗa Allah nan kuma ya ci gaba da ba su lafiya ya ci gaba da ba su arziki kenan Allah ya nuna wa duniya ba wanda ya kai shi haƙuri. Kai da kake sauraron mu yanzu, ka sa wannan a rayuwanka, za ka iya jin munanan maganganu wasu sun faɗa a kanka, ka kau da kai wata rana zai zama tarihi. Wata rana zai zama tarihi. Ko dai kai a ce rayuwanka ta ƙare ka rasu, ko kuma su a ce sun rasu. Ko ba haka ba ne? saboda haka wannan ayan ji wasu malamai suka ce tana ƙara nuna wa mutane girman Allah ne Allah yana ji suna cewa wa qalu takadha rahman walada subhana a wani ayan cewa wa qalu takadha rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati tafattana minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda me yasa sama da ƙasa suke rugugi za su fashe su kakkarye su rubto wa mutane Allah ke hanawa Allah ya ce an da aulin rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗani shi yasa sama da ƙasa suke rawa suke son su rushe su danna mutane kowa ya mutu ai tashin kiyama amma Allah ya ce ni aka gayawa ku bayina ne ku bar bayina da ni ishara cewa ba a shiga tsakanin bawa da Allah duk laifin da kaga nayi tsakani na da Allah kaka shiga tsakani na da Allah ka ce ai tillawa ne ya yi kaza dole ne Allah ya sa shi a wuta Allah ya ce wa ya saka wa ya saka wannan abin da nake faɗa ya faru ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wani sahabi ya aikata wani abu wani daga cikin sahabbai ya kalle shi ya ce ai wani kam dole ne Allah ya sa shi a wuta Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibril da sauri ya ce je ka ce wa annabi na ina gaishe shi sannan ka ce ma annabi na wai wane ne ke jayayya da ni akan bawa na har yana cewa sai na azabtar da wannan bawan na sa shi a wuta saboda ya aikata kaza to a gaya ma wannan bawan shi da ya aikata wannan laifin na yafe mai shi wancan da ya ce dole sai Allah ya sa shi a wuta shi kuma an rusa aikin shi shi kuma ya mutu ya zo Allah ya ce wuta zan sa shi me yasa muka kawo wannan a wannan wuri mai albarka mun kawo wannan karatun ne a wannan wuri mai albarka kada ka ganni na aikata wani abu karka cewa dole sai Allah ya sa ni a wuta abinda musulunci yake nema a gare ka in ka ga na aikata abin da yake saban Allah ne kamun addu'a Allah subhanahu wataala ya shirye ni kai din da baka aikata wannan abin da na aikata ba baka wuce kai ma Allah ya jarabce ka da wannan abu ko ya wuce ni bai wuce ba saboda haka mu sanya ƴan uwanmu a cikin addu'a baka ji abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba kan siffan muminai na gaskiya cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya ce daga cikin muminai na gaskiya su ne wayanda idan sun zo suke cewa magabatanmu Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu abinda suka aikata ba namu bane ko abinda wayancan suka aikata ba namu bane tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum shine abinda ayan take nuna maka ladina jawo min ba'dhum yaquluna rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wayannan da suka wuce dinnan Allah su ma ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kaka sanya wani ƙudiri wani mugun nufi a zuciyanmu kan wani musulmi in dai kai musulmi ne kada Allah ya sa in ji wani abu a cikin zuciya na kanka Allah ya ce to wannan shine siffa na mumini Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa malamai dai sun yi magana gaskiya Imam Qurtubi Allah ya saka masa da alheri ya ce dama za a ɗauki matsaloli wurin guda takwas ko to ina ganin za mu za mu ketare haka an ramma sauran yanzu mun kawo guda biyar ne in ban yi kuskure ba guda shida ko sauran guda ukun yan uwa abu littafi saboda za mu je na ga ramma ya fara kallo na yana cewa wannan wani irin karatu ne tunda aka zo aya ɗaya to mu je a ramma Allah ya ce mene a aya ta gaba الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Allah subhanahu wataala ya ce alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce wayannan bayan da muka gama magana a kansu da aka ce suna neman taimakon Allah akan abin da yake da alaka da dukkanin sha'anin su gaba daya har ma da ibadunsu to su ne wanda suke da sakankancewan cewa lallai za su haɗu da Ubangijinsu ba makawa, kuma wannan Ubangijin nasu zai musu isabi kan dukkanin abin da suka aikata, kowane motsi naka da ka aikata, kan alheri ne ko kan sharri ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi sai na maka isabi a kai. Wayannan muminan da muke karatu a kansu suna da yaƙini cewa babu wani wuri da za su iya zuwa su ɓoye ko su laɓe face sai Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su sai sun dawo wurin Allah Allah madaukakin sarki shine ai a wancan ayan da ka haddace cewa inna lillahi ai shine ma'ana babu tsimi babu dabara ba inda za mu iya guduwa mu ɓoye face sai dai mu dawo wurin Allah ko ko ka taba ganin wani mutum ne ya mutu sai a ce an ganshi kuma a daura tunda nan ne garin shugaban kasa eh ko da ke mutanen mu yanzu ba za su zo su gansa a daura ba ko za su san mutu sai an gansa a Saudiya kaji wani ya ce normal yawa la ilaha illallah ka gani ko to babu wani wanda zai mutu wai a ce a ba wai wurin Allah ya tafi ba wai ya ce wata ƙasa ne babu wannan duka wa annahum ilaihi raji'un wurin Allah ne mutane za su koma wannan kalma ta yazunnuna ko yazunnu aka ce duk inda ka ganta a cikin kal a cikin alkur'ani mai girma to tana da magana tana magana ne akan ta hakiki tana magana ne kan ta hakiki cewa tabbas ne alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune wanda suke da tabbacin cewa lalle za su koma wurin ubangijin su ne wa annahum ilayhi raji'un kuma wurin ubangijin nan nasu ne za su koma a wani ayan Allah subhanahu wataala yayi mana magana akan cewa zaka ga wara'al mujrimuna nara fazannu annahum muwaqi'uha fazannu kalman ta ƙara zuwa a wurin nan mujrimai za a zo ranar lahira wane ne mujrimi mujrimi shine dukkanin wanda yake saba wa Allah shine mujrimi a yare na alkur'ani wane ne mujrimi mai saba wa Allah subhanahu wataala to wara'al mujrimuna nara fazannu fazannu annahum muwaqi'uha ranar lahira mujirmai za su ga wutan nan da ake faɗa cewa Allah yana da wuta yana da wuta sai su ganta fazannu annahum muwaqi'uha sai su tabbatar da kansu cewa lalle dai kam yau tilla dai mun ki mu bauta wa Allah nan ɗari bisa ɗari kamar yadda Allah ya ce to tabbas yau ko za a sasa cikin wannan gidan wutan Allah subhanahu wataala ya tsare mu kuma ina ganin ita ma abin da za mu iya ɗauka kenan sakamakon lokaci ya riga ya riske mu abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana asalin magabatan wannan gari gaba ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara jaddada rahma a gare su zuri'a da suka bari Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka dattawa da muke da su a wannan gari Allah subhanahu wataala ya ƙara rayuwarsu albarka Allah ya ƙara jan kwanansu Allah ya ci gaba da amfani da su wurin amfanar da al'umma dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa cikin neman sa Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta kai kowa da cikin sana'a su kirki Allah subhanahu wataala ya kara masa budi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To, ga sanarwa daga wurin jami'anmu na 'yan agaji suna roƙon alfarma na masu ababen abin hawa da Allah idan sun zo su rika jera abin hawan nasu ta wancan ɓarayin tunda mutane suna zazzama ta wannan ɓarayin domin ya zamanto komai yana kan bisa tsari duk lokacin da muka ce ba za mu bi tsari ba to ina mai tabbatar muku rayuwar mu za ta zamanto a wargaje ne na tabbata yau yadda kowa ya zauna cikin tsarin nan kowa ya ji daɗin yadda aka zauna din Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon mu Allah ya ƙara albarka yan uwan mu da suka zo na nesa da na kusa Allah ya mai da kowa gidansa lafiya dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ke faruwa a tarayya a kasar mu kenan Najeriya da jihar mu da kuma wannan yanki namu na rashin jin daɗi muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya dauki Allah ya maido mana da zaman lafiya a kasar mu da jihar mu da kuma yankin mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hannu a cikin waɗannan abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi in masu shiriwa ne Allah ya shirya mana su in ba masu shiriwa bane Allah subhanahu wataala ya mana maganin su dan alfarman manzon Allah sallallahu الله عليه وسلم اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين